الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنة إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى كام يولى ربا شابيركم نعم ga watan jimada al'ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 wanda yake daidai da 30 ga watan shayi miladiya 2020 domin wagga daura hadisiya wacce muke karanta littafin hadisi a matsayin jarta cikin yadda Allah ta'ala jiya mun karkata zuwa hadisi na 100 da 20 ko?
dari na ɗari daidai sura za mu tashi na ɗari da ɗaya da izinin Allah ta'ala malam musulmi بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والمئة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وآفيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم hadisi daga Auf dan Malik Allah ya kara masa da yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai wa huwa yusalli ala janazati yana sallar gawa ya kori na cewa wannan ita ce addu'a da ake magawa a keɓe ana kabbabari guda hudu kabbara farko fatiha kabbara ta biyu a salatu ibrahim kabbara ta uku addu'a ga gawa a keɓe kabbara ta hudu addu'a ga dukkan musulmai al'ahya'u wal amwat to sai na jina cewa allahumma gfir lahu kun ga wasu na kuskure idan aka yi rasuwa za su rubuta a wasu ce allahumma gfiruhu shi wannan fi'ilin na gafara yana ta'addi ne ga harafin jarra sai dai gafara ala ko gafara li ba a cewa gafarahu sai dai a ce gafara lahu kun gani Allahumma fir lahu amma fi'lan rahima shi yana iya ta'addi ga wanga ta'un a ce warham ba za a ce warham lahu ba shi kuma wa'fu anhu ka kawar da kai game da dukkanin laifukansa wa ati sannan ka kare shi daga dukkanin asabuka wa akrim nuzulahu ka kyautata masa masaukinsa mun san idan aka ce masauki ya zama to an karrama yana da dukkanin abu nema kenan wa wasi'a mudkhalu ka fada masa mashigarsa mashigarsa kabari aikin mutum shi yake da taminin fadin kabarinsa wanda aikata aiki na kware za a bude masa miyalwa wanda ya zama to komin fadinsa kuma idan ya zama to aikin sa mummuna ne to kabarin zai matse sa kun gane waqtiru bima'in sannan Allah ka wanke shi da ruwa wa sanjin da kankara wa baradin da raba idan aka sanya mara'un fatha ya zamanto raba ji idan aka sa bar bi iskanin ya zamanto sanyi me hikiman nan mu ana idan ana sa a wanke riga da ce dauda akan sa ta a ruwan zafi kun ga ita kanta riga za ta ji ba daɗi har ma ake sa wankin babban bargo saboda bargon shi ma na ɗanɗana ko ba haka ba to amma irin wanke wanda ake so Allah ya maka shine ba a wanke ka da ka sha wahala ba kafin a wanke ka a wanke ka cikin salama da aminci da jin daɗi kun ga wa naqihi min al-khata'a sannan ka tsamo shi daga laifukansa kamar na qasawbul abyad min ad-dunas ka wanda ake tsarkake wato farin tufafi daga dauda cikin tufafi ba wanda yake nuna tsafta yake nuna an wanke shi yake nuna wanke kamar farin tufafi wa abdul darar khairan min dari ka canza masa gidan da ya fi nasa hadisi ya inganta cewa talaka aljanna shi wanda za a bashi duniya nan sau goma sabai suka mamaki suka ce goma annabi ya ce ashirin suka kara mamaki ya ce so talatin Allah ka bamu muna ana ana ta rigima akan kwata ko wa alin khairan min ahli ka canza masa iyalan da suka fi nasa Allah ya alƙawaranta cewa zai baiwa mazaje mataye haurun maksuratun ya fiye lam ya misu wanda in sun kaba lahu wala ja shi ne shi ya sa wasu ke cewa idan an zo a faɗan idan mace ce ba za a ce wa abdulha zaujin khairin min zaujiha ba li annaha qad takunu zawjatan li zawjiha fi dunya wa qad la takun domin qallil taqlil ne ana Allah kaɗai ya sa abin da ya tana da matan da za su mutu ba su da miji amma ba mu da wani nasikar da ya faɗi abin da ta ko ba a ce za a halarci mazaje musamman ba an da ce za a yi yara rijalu mukhallad idza ra'aytahum hasibatan lu'lu'an mansura ko kuma su kuma ce wa qawlu na'im kun gani shine wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatul qabr ka kare shi daga azabar kabari azabar kabari kowa sai dan ana sai dai gwargwadon aikin mutum gwargwadon saukin ta wa azaban nasa naka kashi daga azabu ta Allah ya kare نعم الحديث الثاني والمئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان نعم.
فسلم عليهم وقال مم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري ومسلم daga anas dan malik Allah ya kara masa da yake cewa ya zo wucewa ga wasu yara sai ya ce musu assalamu alaikum sai ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka. wani ita ake ce mata sunna fi'liya dama yana ɗaya daga cikin ashaddu sahabata masukan bi sunnatil mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin haka malamai suka ce na biyu akwai karantarwa na farko akwai karantarwa na biyu akwai tarbiyya na uku akwai cire mata girman kai kana cire ma kanka girman kai cewa ban fi karfin in masu wani sallama sannan su ma yara ana sanya musu a shi'uru bil mas'uliyya ashe ni ma am a recognizable element of the community ni ma wani abun kalla ne sai yara ya rika jin cewa ba wulakantacce ba yana da matsayi su rika marikai ko ba za su an samu koya musu na'am الحديث الثالث والمئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه البخاري ومسلم idan aka ce ahlul kitab su ne wa'inda Allah madaukakin sarki ya aiko musu annabi da littafi galibi yahudu wa nasara suna da taurat wal injil su ne ahlul kitab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu mummunan nufi game da shi sun yi sun yi su kashe shi ya gagara kawai sai suna masa addu'a Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisin take cewa ina tsaye tsakar gida Yahuda sun zo wuce ta bayan gidansa sai suna ta assalamu alaikum kuma ustazai duk muna wannan mu sani assam assam assamam shine al-maut sai ta ce wa alaikum assam wa ghadiba Allahu alaikum wa la'anakum wa adalakum azaban alima sai manzo ya ce subhanallahi la taquli hakada idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan ahlul kitabi suka ce muku a, suka muku sallama ku ce kuma haka kun ga in sun yi da kyau kuma haka idan ma ba shi da kyau ba kuma haka sai ka ban fara kasa ban sa ba na'am الحديث الرابع والمئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون رواه مسلم wannan hadisin shi kuma zai karantar da mu ladabi daga cikin ladabban tafiya wanda shine yin zikiri idan za a yi tafiya Allah dan Umar ya kawo mana hadisi ce manzon Allah ya kasance idan stawa ala ba'iri idan ya ta akan abin hawansa a ƙa'ida ta usuliya idan aka faɗi wani abun da yake ala ne abun amfani ne sadaka za mu kiyasin sa da duk abin da yake zamani ya kawo sadaka yanzu ba ila a nan ma ba wanda ya taɓa hawa rakun sadaka nan sai a ce zastawa ala al-mahmud al-jawwala aw ad-darraja aw as-sayyara aw at-ta'ira ko idan ka daidaita akan duk abin hawa kabbara talatin sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhara lana hada sarki ya tabbatar ma Allah da ya hore mana wannan ana nufin ba wayen mu ya bamu ba akwai wanda sun fi mu ya amma ba a ba su wadata ba ba su da shi hmm? sannan wa ma kunna lahu muqrinin ba mu da cikakken iko gudanar da shi duk yanda ka kai ga kwarewa da iya tuka mota akwai da za ta iya kwace mota hmm? jirgi da yake sama ai wa ma kunna lahu muqrinin yanzu nan sai a dauke pilot ya za ku yi Oh, wanda suke tukin mota sun sani idan aka kai 160 zuwa 180 mota kama a kan iska take kuma ta wuta kuma a cikin hakan birki zai iya katsewa ta yaya za ta iya fita shine wa ma kunna lahu muqrinin shine da Allah kuma sai ku ga ta tsaya da kanta wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan kuma kalma ce ta tauhidi mai kaifi kenan in Allah ya sa akan wannan abu hawan shine sanadiyar mu koma to mu da mu zuwa ga Allah za mu koma kullum musulmi ba a san shine akru min zikri hadhihi al-lazzat na'am الحديث الخامس والمئة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم daga abu umama albahili Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta alqur'ani domin shi alqur'ani zai zo ranar alkiyama yana ne ceton masu karanta shi za mu karanta abin da ya shafi alqur'ani a nan gaba ku yi mu bashi الحديث السادس والمئة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه مسلم daga Uthman ɗan Affan Allah ya ƙara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin cikin ku khairukum mafi alkhairin cikin ku man ta'allama alquran shine wanda ya koya tun farko ya iya bayan ya iya kuma wa 'allamahu kuma ya karantar da shi shi yasa a, ba karamar sana'a ba ce wannan mai riba ka zamanto malamin alqur'ani ko da yan noziri kamar da nake gaya muku ka koya ma mutum fatiha ka ci riba har rayuwarsa ta kare kana samun ladarsa alqur'ani abu ne mai daraja duk abin da aka dangata shi da alqur'ani shi ya dauka Allah ka babu الحديث السابع والمئة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها رواه مسلم daga abu musa dan al-ash'ari Allah ya kara masa daki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta'ahud at-ta'ahud shine al-akhdh bil jiddi wal muwazaba a rike abu da kokari da naciya da gaske ta yadda in a rike baya hita fa huwa fa wallazi nafsi muhammadin bi yadi ina muku rantsuwa da wanda ran muhammad ke hannunsa lahuwa maza alquran ashaddu tafallutan wa fi riwayatin ashaddu tafassiyan ya fi saurin zarewa ya fi saurin kubucewa min al-ibli fi uqliha fiye da raƙumi daga mene linzaminsa shi ba masa wahala sai ya cinye linzamin nasa ko ya zare kansa dan kun san kan raƙumi dan karami ne dogo zoƙoƙo haka kaman abin nan malaman alkur'ani suka ce duk wanda ya ba alkur'ani da kwana ɗaya sai ya bar shi da kwana goma kenan idan ka basu da kwana ɗaya sai ka kwana goma kafin ya dawo mutanen ne sun sauke alarammomi amma da ka ce zaka ja sai ku fara faɗa za kana nema ka tona mai asiri saboda alkur'ani ba a barin sa mu rike shi sosai har ya zamanto jinin jikin mu. ka zanto kana da abin da ake ce masa al-hizbul yawmi kullum me kake karantawa ma hama qalla ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla da me sake qur'ani so biyar a ramadan da wanda ke karanta shafi biyu kullum mai karanta shafi biyu ya ahabu ila Allah ya fi soyuwa zuwa ga Allah Hmm? ko kai da mai baka zakka Hmm? duk shekara da wanda yake baka kyauta duk sati wanne zaka fi so wanda ke baka kyauta duk sati ko ba haka ba Mhm, mu je الحديث الثامن والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم la taj'alu biyutuk- biyutakum maqabir hadisi abu da ce kada ku mai da gidajen ku makabarta mun karanta hadisin da ya kama da wannan sallu fi biyutukum wala tattakhizuha me hikimar da yasa aka ce a rika sallah a gida ana karanta alqur'ani inna shaytan shaytan yanfiru yana guduwa min albayt alladhi tuqra'u fi suratul baqara ake karanta suratul baqara ba ita kadai ba alqur'ani gaba daya ake bi fatiha قل هو معوذتان فلك الناس آية الكرسي لكما آمن الرسول نعم الحديث التاسع والمئة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه رواه البخاري ومسلم daga bara dan azif yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wattin wa zaitun yana karanta wannan sura yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu ban taba jin mai daɗin karatu fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzan Allah ya ce zayyinul qur'ana li aswatikum eh shi kakale halas ana amma kakale ba mufrid ba wanda ya wuce gona da iri mun ga tan imanin da ake bid'a ne tsakani da Allah ba ta hmm ba ta Allah shi kyauta da mun qur'a sun fi yawan bid'a ba sa karatu a laramomin nan galibi sai girman kan bala'i ko sallar gawa wani bai iya ba amma hadisa qur'ani to mu ji الحديث العاشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء رواه البخاري ومسلم daga abu huraira allah ya kara masa da ake cewa lalle al'umma ta za a tashe su ranar alkiyama gurran suna masu farin danda farin danda wasu malamai suka ce in aka ce gurran shine fari biyar a jikin abu amma ko fari daya ana ce masa gur gur shine abin da ke fari kwal ka kalle idan mutum allah ya yi shi baki amma yana da haƙora farare daga nesa in yayi magana sai wannan haƙora sai su hafta shine gurru kun gane bayan kun wannan guri ya zama to fari muhajjalin kuma yana kyalle min asar wudu a guraben da ake wankewa na alwala guraren nan guda biyar za mu karanta wannan hadisin da fahimta abu huraira da yadda ya gyara fahimtarsa idan mu zo umtatul ahkam na'am الحديث الحادي عشر والمئة نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
من قال حين يسمع النداء مم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة مم.
والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة مم.
وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت جل حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري daga jabir da abdullahi allah ya kara masa dake cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya ji an kare kiran sallah har an yi saɓani shi maladan zai wannan addu'a ko ba zai yi ba wasu na ganin yana da nashi shine kiran sallah mu kuma za mu maimaita bayan sa ko bayan gama mu amma abin da ya fi shine da ladan da mai biyan ladan kiran sallah duk za su yi wannan addu'a shi baya neman ceto yana da buƙatar ceto me zai ce Allahumma rabba hadi da'wati tamma Allah ya saka mu gidan rediyon tarayya ko da anan muka haddace kafin ma mu san karatu ya Allah kai na ubangijin wannan kiran ta kake me addu'a nan al'azan shi ake nufi an ce masa atamma cikakke yana da lafuzza sha biyar sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya za mu zo ku shi a cikin umdatul ahkam wasu salatul qa'ima da sallar da za a tsaye da ita dama ana fara kiran sallah ne kafin a zo a tada iqama ga addu'ar da kake yanzu ati muhammad ka bashi alwasila alwasila shine ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma abin da zai faru bayan mahshar an tashi mu za a ba mu shekaru 40 Allah ya banza da kowa kuma har aka yi sabani wai ayyamuna ko ayyamullahi Allah ya dai sa ayyamuna ne don in ayyamun lahi ne wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta sai mun shekara dubu arba'in a tsaye ba a san me za a yi ba Allah ya banza da kowa daga nan sai lokacin da Allah ya ga dama sai sanya musu fahimta sai a fara biyan manyan ulla azmi na rusul har sai an zo ga manzon Allah sai ce ana laha ana laha sai ya je sai a ce sujada ya ce ni kaina ban san kalmomin da zan gaya ma Allah ya sa ya saurare ni ba sai ranar da na je sai a ce wannan irfa ra'saka wa sal tuqa washfa tushaffa shikenan sai ya ce a zo a yi hisabi ya Allah sai a ce to an yada a zo a yi hisabi kun gane sai a ce an yadda a zuwa hisabi to idan aka zo aka yi hisabi shine an samu mene alwasila wal fadila shine suka ce ceton da za a yi ga bayi su shiga aljanna wasiqa alladhina taqarrabu min aljannati zumara hatta idza ja'uha sai aka ce mene wa futihat abwaaba ko haka ne wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara ne hatta idza ja'uha futihat saboda ita a kuɗe take yan wuta da an koro su shigewa kawai da su amma yan aljanna idan sun zo a same ta a rufe a rasa ya za a cirko cirko shi kenan sai a tsaya can sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya kwankwasa sai a ce man bil ba sai ya ce muhammadun rasulullah sai a ce bika umirna allah naftaha li ahadin qablak dama an ce kada mu bude ma kowa kofa sai ka zo shine alfabila wa ba'athu maqaman mahmud al maqamul mahmud shine mawdi'u sujud wani mumbari ne na daraja wanda Allah ya fara daya cikin halittunsa kadai zai dora to manzo Allah sun yana fatan shi za a dora shine cewa wa asu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu wanda ka masa alƙawari wannan addu'a ce mai matukar mai matukar girma shi yasa yake cewa duk wanda ya wannan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ya cancanci ya samu ceto na ranar alkiyama muna karanta a cikin fannin tauhidi shafa'a tana da sharuɗa kada mu ce ta yana addu'a bayan kira sallah aljanna sai mun samu ba haka ba والله أعلم مجمل الحديث الثاني عشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوخص له فيصلي في بيته فلما رخص له أو فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجيب رواه مسلم wannan hadisin yana nuna mana mahimmancin salatul jama'a musamman ga namiji daman ba wajibi bane ga mace hadisin abu hurairah yake cewa أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى أتى النبي كو رجل أعمى wani mutum maka ya zo ga manzo Allah sai ya manzo Allah banda dan jagora wanda zai mun jagora zuwa ga masallaci sannan kuma a banda ban haddace hanya wanda hadisi na mana cewa ya haddace hanya shi yasa bai faɗi cewa bai haddace hanya ya haddace hanya amma zai daɗe bai zo ba zai sha wahala zai fi tuntuɓe kila ma har ya ji ciwo kun ga sadaka sai ya roƙi manzon Allah nan ya ce fasa ala rasulu kamata a ce fasa ala rasula fasa ala huwa mabni fa'ilin mustatiri taqdiruhu huwa ar-rajul a'ma kenan rasulullahi ku gyara وسل أن يرخص له فيصلي في بيته مصر وقتها يصلى سائدا فرخص له shi kenan sai manzo Allah mutum ne mai saukin hali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur shi kenan sai ba shi dama falamma wallahi yana juya ya tafi to nabiyin bidun alwahyi la ya tasarraf kila wani abu ya faru kila an ce masa a'a abinda zai sha wahala bai kai abin da zai rasa na lada ba da ahu sai ya ce a kira sa sai ta hal tasma'u ne da abi sala in an kira kana ji da kunnen ka qala na'am yace qala fa aji shi ka zo saboda haka na nuna mana muhimmancin salatin jama'a muhimmancin ta kai ga a hatta makawa an ce sai ya zo to mu masu ido kuma muna da wata hujja ba mu da ita Allah ya kare mu
alhadisu salisu عشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا رواه رواه البخاري ومسلم.
آه دقا أبو هريرة لا قال مسجدك سمنزا الله ليس صلاة أقوي رواية ليست صلاة ba wata sallah asqala alal munafiqin wacce tafi nauyi da ba da wahala ga munafikai min salatil fajr wal isha fiye da sallar asubahi da sallar isha saboda salloli ne da suna da alaka da fara gajiya ko kuma da karshen gajiya fara gajiya isha'i kowa ya gama aiki ya wahala yana son ya huta ko ba haka ba karshen gajiya lokacin da bacci fi daɗi lokacin su bayan kenan sai manzon Allah ya ce to akwai wani sirri na lada da ke cewa wa'annan sallolin su kansu munafukan walau ya alamuna ma fihi ma ai ma fihi min as-sawabi wal ajr al azim kenan la atawhuma ai al isha'i wal fajr wal habwan al habu shine al mashi ala arba'ati arkan mutum ya tafi akan gaɓoɓi guda hudu shine rarrafe ko hannu biyu da gwiwoyi guda biyu kun gane wasu na fassara da jan jiki amma fassara cewa da rarrafe shine wanda yake wannan ma yana nuna mana muhimmancin waɗannan me yasa aka ce alal munafiqin saboda su munafikai matsalar su shine daman a so suke a gansu yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila so suke a gansu to mun karanta a cikin kitabul awqat cewa kana yusalli hadhi ghalati sannan subhi isha'i mun karanta a cikin kitabul mawaqit wal buyut yawma idhal laysa fiha masabihu hadisin Aisha ko sadaka ba a gane waye ke kusa da kai shi yasa ba ka jin damuwa idan ba su zo ba sadaka in dai baka son ka zamanto cikin su to sai ka kiyaye الحديث الرابع عشر والمئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة yake cewa ku daidaita safafanku asaffu an yi saɓani ne a a- asalin asaffu suka ce karamin yatsa da karamin yatsa na kan wasu kuma sai ku ji suna cewa tun daga karamin yatsa har ƙarshen diddigin to Allah ya yi mu kala kala kafa akwai ta Kano akwai ta Zaria babu yadda za ka daidaita kafa ka da ta wuri amma za ka iya daidaita farkon ko kuma ƙarshen ko in dai ba Allah ya sa ba ba sa su kake ba to shi yasa ake sabani ina za a hada amma abin da ya fi sauki na shari'a shine fattaqullaha masabatu idan za ku iya tun daga farkon har diddigen fa biya ni'mat in ba iya to ina za a zaba a zaba gaba almula karamin yatsan kafa shi za a hada da dan uwansa wancan ko da bai haɗe ba malamai suna ganin babu komai kamar da Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid ya ambata a cikin littafinsa kun gane wannan lafazin yana da so- yana da kyau limamai su kiyaye sa Eh, idan aka ce asaffu shine abin da za a daidaita shi kamar da muka ambata karan- kananan yatsu ne za ka iya cewa sawu sufufakum sawu fi'ili wa fa'il ko sufufa maf'ulin bihi sannan za a iya cewa istawu ba a cewa istawu sufufakum istawu shi lazimi ne ba muta'addi bane la yahtaji ila nasb maf'ulin bihi amma aka ce sawu yansibu maf'ulan bihi sadaka yana da kyau mu kiyaye kun san wasu hausawa ba sa son su yanje su ji yanda ake faɗa ba su iya faɗa sai nake ba ku labarin wani wata rana mun ga za a yi sallah da yawan bai zo ba aka ce ya shiga ladan ya yi kiran sallah ashe bai taba zuwa makaranta ka ce bismillah da aka gama ta da kama ya ce safu su kumakum wa tajalu wa suddul khalas shine wani ya ce da an gama sallah na mai tabu safu su kumakum wa tajalu wa suddul khalas akwai matsala ko babu wa ya san me zai karanta a cikin sallah ko ba haka ba sawu su kufakum fa inna taswiyata safi min tamamin sallah cika sauna daga cikin cikar sallah ashe mafhumul muwafaqa sallar da sau bai cika ba a sallah bata cika ba ke kun gani Allah ya kare الحديث الخامس عشر والمئة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم daga Aisha Allah ya kara mace da take cewa manzo Allah ya ce raka'ata alfajr wani lokacin za ku ga hata wanda suke harka ta ilimi suna kusko su ce raka'ata alfajr ai ba a hada nunun da kuma idafa ana hadafin nunun lil idafa raka'atal fajr idan ya zo a fi mahallin rasmi domin musan la yuqu bil alif wa yusawwi jarru bil ya idan wajen annasu ne awul jarri sai ka ce raka'atai al fajr mun gane so da raka'atal fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duniya da abin da ke cikin ta ana yin ta ne kafin subahi galiban amma ana iya rama ta idan mutum bai samu damu ba shartan ba da salatul fajr ko kuma ba da matsala'atish shams kun gane mu kiyaye wannan tana da muhimmanci kwarai da gaske na'am الحديث السادس عشر والمئة نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم daga abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan ramadan imanan yana mai imani ya daina daga cikin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam shine imani ya da cewa Allah ya wajabta saboda haka don shi nake wa ihtisaban la'allakum tattaqun zaka samu taqwa zaka samu lada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce dukkanin aikin dan adam nasa ne kullu amali bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi duk aikin dan adam nasa ne har ma na ku da za a bashi sai dai azumi shi na wani ni zan ba da ladarsa yace taraka ta'amahu wa sharabahu min ajli baya ci baya sha don ni za ka shiga baya ba wanda zai ganka inda za ka tuka ce kai azumi na duka za a daina duka amma ka shiga ban daki ko ka shiga daki ka raba kofa ba mai ganin ka amma kuma ba za ka ci komai ba Allah yana girmama wannan ikhlasin na kun gani shine gofir lahu ma taqaddama min zambi suka ce galiban duk inda aka ce gofir lahu ma taqaddama min zambi sara'ir dhunub wal liman kun gane allazi ne cin gune ka ba'iril ithmi wal fawahisha illa lam to su allaman da sagair zulum su ake nufi amma ka ba'ir sai an mata at-tawbatun nasuh kun gane wacce za ta cika sharuɗa guda biyar za mu gani a nan kaba na'am الحديث السابع عشر والمئة عن أبي na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم daga abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata ramadan ya zo futihat kun ga siga ta mubalaga futiha ya fi futiha ko mabni lil majhul ne abwabul janna za a bubbude kofofin aljanna kofofin aljanna guda takwas dukkan su za a bude kun gane wa ghulqat abwabun nar za a rurrufe kofofin wuta su kuma guda bakwai ne wa suffidati shayatin sannan za a daure shaytan wannan ne ba yara lasisi kila mu ma dun yi anan da an ci an ga wata sai a fito a raba kwallo da daddare wani ya hagu shi kuka wani ya je ya shiga bola a daure shaytan can sai kaga wani kuma an bige shi ashe ba a daure su duka ba malamai suka ce mara damina shayatin su aka daure kun gane sannan kuma shaidan ai kala kala akwai shayatinul insi wal jin saboda haka ba lafifi bane mutum ya je na yin abubuwan da ba daidai ba Allah madaukakin sarki cikin ganin damar sa ya ba wasu dama ta aikata wasu ma suka ce ba ma zahirin haka ake nufi da da aka ce futihat abwabul janna ana nufin aiki kadan zaka shi a baka aljanna akwai hadisin da yazo yake cewa duk aikin da ka aikata a cikin watan Ramadan za a ninka masa shi so goma idan a wajen Ramadan ka karanta alkur'ani duk harafi da lada nawa to da a Ramadan ne lada nawa 100 in ka ce alif lam mim 300 kaga futihat abwabul janna ko ba haka ba sannan shi kuma cin zunubi ɗaya kun ga gulliqat abwabun nan kun gani wasu fidata shaɗin shaɗanu ba su maka tasiri saboda tsoron Allah ya cika zuciyarka ba su cika maka tasiri ka aikata sabo ba amma abin mamaki da an ce Ramadan ya mutso mata hankalin su su yi tashi suna jin damuwa saboda bashi sai an fara azumi sai ta damun ka wa ana ciyar to ba a ciyarwa kowa sai ta yi mu je الحديث الثامن عشر والمئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى إذا رأى الحلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام صحيح رواه الترمذي daga Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ra'a al-hilal idan ya ga jinjirin wata wannan kalmar ta ra'a ru'ya malamai suka ce idza shahida al-hilal idan ya shaida cewa an ga wata an yi sabani akwai ruwa da ta zuciya annabi ya taba ganin wata su daya amma wasu malamai da yawa sun raunata ta shi yasa abinda ma yafi inganci shine manzon Allah bai taba ganin jijirin wata da idan sa ba shi yasa ba falala ba ce dan wai ka ga jinjirin wata ba kai wani kokari ba da falala ce manzon Allah ne kadai zai rika gani ko shi da sa'a waka da suma su za a kama hadisi a ce sun gani to ba su gani ba saboda ka inda mutum mutum kiki ne gani ana yadda ko ba haka ba wani ma ƙarya yake ba wata ya gani an zo an tare ana ganin wata ce ga yi can mutane makayata su suka ce ai ko ga shi can ya ga an tashi ce ga wannan ma to ko ga an samu matsala sai ya wannan addu'a ya ce ya Allah ka kawo mana wannan watan da aminci da imani da zaman lahiya da musulunci na'am الحديث التاسع عشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم malam ya tattaro mana hadisi a azumi na a ƙarshen nan in kun lura hadisin abu hurairah shi kuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya manta idan aka ce annisiyan shine zuhulul zihin kwakwalwar mutum ta yi nisa amma ya bibi akan abin da yake nufin aikatawa ga abin da yake so ya aikata a zuciyarsa amma kuma hankalinsa ya yi nisa da gurin sai aikata sabanin haka fa a kala shi ya ci au shariba ko ya sha kwalitin musamman to cika azuminsa fa ina ma a famuhullahu wa safahu Allah ne ce da shi sha da shi da mutum zai shigo gida ga ayin dambu da mai mai kyau yana kanshi sai ya ci ko ludayi ya hambada a baki yana zuwa makogwaro sai tuni na azumi to in ya haɗi ya kada azuminsa wanda ya riga ya shiga ya shiga idan ya ce bari ya kora da ruwa ya karya azuminsa ko da kifi ne ɗauka ya sa kaya ta tsaya mai ana yana danna ta da tutu azumin shi ya kai sadaka sai ya tsaya a nan inda Allah ya barsa na bakin sa ya fitar da shi dole kun gane wanda ya riga wuce makoshi shi kenan shi kun fa inna ma aqamuhu Allahu wa safa wanda ai ba ma abun nema bane ba abun nema bane ka ci alasa amma ta dan cin samu sauki kana jin haka a zuciyarka to in ka ci haka azumin ka kai kuma shi Allah huwa alimun bi zati su zaka yace mana mun ta kai mun yadda amma shi wanda ake ma azumin Allah ya kare
الحديث العشرون والمئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم دقا عبد الله بن عباس الله قال مسجد داكي تاما الله صلى الله عليه وسلم يا أزم عاشوراء عاشوراء شين يوم العاشر من المحرم كو شين رانا وقوم المحرم manzo Allah yana wani azumi tun kafin a sako da kutiba alaikum siyam na ramadan shine azumin da aka saka lokacin da annabi ya zo madina ya samu yahuda suna yi yace me yasa kuke suka ci aiki nan da Allah ya taimaki annabi Musa daga makircin shedan kun ga sai ce na hana haku bi Musa minhu ai Musa namu ne ba nasu ba sai ka sai yace la in ubqitu asata al-muqbila sumtu tasi'a wal ashira in Allah bani rayuwa mai tsawo na kai shekara mai zuwa zan yi tara ga goma ga wata tara ta su'a ko goma ashura shi kuwa shi duka sai hada sai ce ta shura da ta shura asali azumin rana goma ne ita tara ga wata mukhalafata lil yahud ne wasu suka tafi akan dole a tsaya akan zahirul nasi wasu kuma suka ce za a iya mukhalafar a gaba wanda bai samu damar yin tara ga wata ba zai iya yin ya goma ya sha ɗaya ga wata akwai sabanin malamai amma kai tara da goma ga wata shine wanda fi manzan Allah bai samu damar yin hakan ba Allah ya karɓi rayuwarsa kafin shekarar ta zato kun gani na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب في الإخلاص الإخلاص سكة شين أساس الخلاص الإخلاص هو تجريد وتمحيص العبادة لله وحده wannan shine ta'arifinsa mafi sauki na biyu suna cewa Allah ya kona li ghairillahi nasibun fi amalika kada wani wanda ba Allah bai zama tuna da rabu ko da sofa ne daga cikin aikin da shi ake ta masa ikhlasi ikhlasi kuma shine sirrin niyya dukkanin niyyar da kake da ita in ba in ba dan Allah kake nufa ba ba ka da sakamako Allah kare mu عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة نعم ويقاتل حمية نعم.
ويقاتل رياء نعم أي ذلك في سبيل الله نعم فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه البخاري daga abu musa al'ashari allah ya kara masa dace an tambayi manzo allah game da galibin manufan mutane in sun je yaki wani yana yakin domin a ce shi shuja a cewa da jari ne zari ne ya qatil hamiya wani domin kare kabilanci ce hausawa sun ci galaba akan yamurai yan arewa sun ci galaba akan yan kudu manufarsa kawai kenan wai qatil ya wani kuma wata manufa ta sa kawai dariya ba allah ne a gabansa ba ayi zalika fi sabil a cikin waɗannan wanne ne don Allah sai manzon Allah zai ba da amsa da uslubi mai kyau dukkanin ukun nan babu sai bai ce dukkanin su ba dan wuta bane kawai sai ya faɗi wane ne في سبيل الله سيتي من قاتل تكون كلمة الله كلمة الله هنا دين الله هي العليا فهو في سبيله نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل مم.
قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة مم.
كتب الله له عنده حسنة كاملة مم.
وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده أشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مم.
وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa da daga manzo allah sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbi azza wa jalla wannan shi ake ce masa alhadisul qudsi ko kuma alhadisul ilahi malaman ilimin hadisi suna kawo bambancin su da alqur'ani kun gane wannan ba majalisin sa bane yake cewa Allah ta'ala ya ce masa inna Allah kataba alhasanati was sayyi'ati Allah ya riga ya aza kyawun aika da munana in bayyana zalika ya mana bayanin haka a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah duk wanda ya niyyar aikata ake alkhairi sai bai samu dama ba kataba Allah lahu inda wa hasanatan kamila Allah zai bashi lada ɗaya cikakkiya zaka je masallaci sai ka ce in na je juma'a zan ba da ce ka je har ma mai roba ya zagaya ka sani alji ashe ka bar kuɗin a ɗaya rigar to sai ka ce Allah ya ba mu ladan niyya kamar wasu ba su gane ba mutum bai da niyyar kyautata bai da niyyar kyauta a zuciyarsa an ce ka ta- ka taimako shi ce Allah ya ba mu ladan niyya ba ka da ladan Muhammad ya hasan fi falan ya amala shi yasa fassarar da tafi dacewa a nan a ce ita ce wanda ya niyyar kyakkyawan aiki sai bai samu damar aikata abu ka yi niyyar za ka dawo azumi gobe sai Allah ya kaddara ka makara to shi ka ce Allah ya ba mu ladan niyya amma ka ta shan baccinka kawai gari ya waye ka ji mutane azumi ka ai na ma manta to Allah ya ba mu ladan niyya ba ka da ita wa in hammad ya fa amila ka ta wallahu lahu inda wa ashra hasanat in ko kayan niyya kuma ka samu dama aikata lada goma goma nan ila sabi ne a tuzaikin so ɗari bakwai ila abatin katira zuwa ninkin ba ninkin mai yawa yawa a wajen Allah fa ba irin yawa a wajen mu bane ni a waje na in na ce zan ba ku kyauta mai yawa kila za ku sanya ni wani kuɗi dan kusa ko gwamna haka ta ku bashi da yawa shugaban ƙasa haka to ina kuma ga Allah abatin katira wannan ya faɗe shi a Qur'ani mitul ladina ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وإن هم بسيئة إذا متياني أيكة سابو فلن يعملها سي فاسا نمبا زي سامدا ما أيكتها barawo ne ya zo sata yana haurwa sai ga mai gida da toci da zai je bayi sai ya zo ya ce wai na samu ladan ni yana lada ba shi lada wata ce ta fadi aka yi asce ka san idan ka ga ai azam da mace sai ga maza sun to a guje to wani ya ga wata ta faɗi da express sun baje a ƙasa ya tafi a guje zai kawo taimako yana zuwa kafin ya ji an ɗauke ta sai takalmin ya ɗauko su to ba kuma mun samu ladan yana da niyya ba shi da ita dama niyya sa mummuna ce ba zai samu dama aikata ba. ya je da wata manufa ce ba shi da niyya ba shi da dama amma wanda ya niyya mummuna aiki sannan kuma ya aikata shi kuma za a rubuta masa zunubi kwara ɗaya cak can an ce hasanatan kamila nan kuma an ce sayyi'atan wahida shi yasa masu kima suke ta Allah wadaran wanda ɗayansa tafi goma sa yawa Hmm? ɗaya ɗaya ɗaya har ta yawa har ta rinjaya goma goma goma shi yasa mu Allah ya ce dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda ya yi saboda kuma dage babun fi tauba a tauba arraja'a ko al'auda tuba shine komawa da dawowa zuwa ga gwadabe na kwarai a tauba ana kiranta a taubatun nasuha tana da sharaɗa guda biyar na farko annadmu bil janan istighfarun bil lisan annadmu bil janan استغفار باللسان مفارقة سيء الخلان نية ترك العود بالجنان شرط أهلكم na farko mutum ya dana sani a zuciyarsa annadu bil jana na biyu istighfarin bil lisan ya istighfari na uku a mufaraqatu sayyi'il khillal rabuwa da wanda yake saka wannan saba na hudu niyyatu tarkil aude bil jana a zuciyarka kaji sha ba za ka kara aikata wannan aikin ba za a iya karawa da ittiba'u bil a'malil hasana bin su da kyawun ayyuka domin innal hasanati yuzhibna sayyi'at ko shi ne a tauba dukkanin babban zunubi sai amma sanin tuba Allah yake yafi wa fa ghair zunubin wa'ancan nawafil duk suna sa a yafi mu mutum na'am عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره yake cewa hadisi abu huraira na ji manzo Allah na cewa lalle ina istighfari da tuwa zuwa ga Allah a rana fiye da su saba'in shi fa annabi baya jimili ya fi raka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara to in shi ya fiye da su saba'in mu fa mu muka fi cancanta na'am عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بعرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فعيس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخضع من شدة الفرح رواه مسلم حديث لك أنس بن مالك الله تعالى مسجايك سؤال الله للي الله أشد فرحا ya fi matuƙar farin ciki bai taubata abdihi da tuba ba wa safina ya tuba ne lokacin da yake tuba a gare shi Allah ne in ka saba masa idan ka tuba kuma sai ya farin ciki da kai amma mu in ka bata mana rai ko da an ce ka yafe sai ka ci gaba da jin damuwar mutum ya kamata mu koyi fiye da ɗayan wanda ke kan dabbarsa bi azin falatin a ƙasar da take fako wato da sahara ba ruwa ga babu baya ba gida ga babu baya wa alaiha ta'amuhu wa sharabu kan dabba nan akwai abincinsa akwai abincinsa fa yi samina shikenan tunda ta gudu shikenan ɗebe kauna shikenan abin da zai faru shine bari ya jira mutuwa ta zo ta dauke shi fata shajara sai ya zuwa mota bishiya fatta ja fi zila sai ya kwanta a kasan kun ga ma hakwar ba zai iya kaiwa inda jiki ba ba zai iya komawa ba bari ya zo ya jira nan ya zauna mutuwa ta zo ta dauke shi kawai kada a yi samin rahim ya ɗebe kauna kwata-kwata fabaina ma huwa kazalika yana cin wannan yanayin id huwa biha qa'imatan da ko ga ta a gaban sa ta zo ta tsaya fa akaza bi sufana sai kamo da zamanta thumma qala min shiddatil fari sai ce saboda tsanin farin ciki Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzon Allah ce akhfa min shiddatil fari ya kuskure da tsanin farin ciki wannan hadisi na karantar da mu Allah na farin ciki idan mun tuba zuwa gare shi sannan ka kwatanta shi duk abin da kake ɗauka shine abin farin ciki a rayuwa to Allah yana farin ciki fiye da haka idan ka tuba gare shi sannan ka'ida fiqhiyya tana nuna mana cewa naqil kufri laysa bi kafir wanda ya ruwaito kafirci shi ba kafiri bane cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kalma ce ta kafirci amma mu yanzu da muka karanta tun daga manzo Allah da ba labari duk ba wanda ya kafirci a cikin mu sannan na hudu yana karantar da mu menene inna Allah tajawaza li an ummati al khata wa nisyana wa masukra domin gashi an ce akhta min shiddati al farq kun gane babun fi sabr me as-sabr as-sabr suka ce huwa maragamatun nafsi ala istiqbali amrin mustaqbali shine mutum ya tankwara zuciyarsa akan ta karba abin da ba shi da kyawu ko kuma ba shi da daɗi suka ce asalin asabru wata bishiya ce mai ɗaci ɗata ɗata idan ana son ruwa a yi magani zuwa kusa da ita ake zuwa ajar ruwan sai ya riƙa yin naso abin da kuke ji masa da ko sai shigo fuskar da ta bugo wannan bishiyar shi zai zo shiga wani ruwan sai ya tashi shi yasa ake ce mata asabru asabru da alhulmu sai ana ce masa juriya kun gane a cikin littafin tahzibi an yi bayani sosai game da asabar na daga cikin abin da zai burge mutum game da haƙuri Allah ya faɗa haƙuri a cikin alƙur'ani ya kai so 66 kun san ko maimaita abu yana nuna cewa yana da matukar muhimmanci Allah ka hore mana haƙuri na'am عن عدي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم yake cewa abun mamaki ne ga al'amarin mumi shi al'amarin mumi ne komai alkhairi ne gare sa kuma ba wanda yake da wannan sai shi mumi ya yake idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah wallahi rabbu shakiru la in shakartum la azidannakum fa kana khair law sai zai masa alkhairi domin zai samu ziyada lil ladina ahsanul husna wa ziyada wani asawatu darra sabara in bakin ciki ya same shi kuma sai ya hakuri ولئن صبرت لوخير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله واصبر ان الله مع الصابرين وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فكان خير لو سي زي مسا الخير با wanda ya taba yin hakuri kuma ya dana sai sadaka mai tamassuli da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي رواه البخاري ومسلم manzo Allah ya san cewa rayuwa ba dole ce mana daɗi ko da yaushe ba yau da daɗi gobe ba yau farin ciki gobe saɓanin haka sannan akwai yanayin da zaka samu kanka sai ka ji kaman gobe ma ka mutu ka huta to shi yasa sai aka ba mu shari'a game da wani hadisin yake cewa kada ɗayan ku ya burin mutuwa min zurrin afawa sau ta damuwa ko ta zuciya ko ta gangan jiki da take damarsa in ba mu makawa sai ya roki haka domin akwai ciwon da zaka tabbatar da kai da ma Allah zai karɓi rayuwa ta in huta to ga yanda zaka ci sai ka baiwa Allah zabi don wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu اللهم أحيي ما كان في الحياة خيرا Allah ka raya idan rayuwa ita ce alkhairi a gare ni wa tawaffani idan kana cin wafato khairan sannan ka karɓi rayuwa ta idan mutuwa ita ce alkhairi a gare ni sirrin wannan hadisin za mu karanta shi a gaba kila kana cikin mummunan yanayi wannan shine kankarar zinabanka in ka mutu sai aljanna kila kana cikin mummunan ne in ka mutu kuma za ka azabar Allah wacce ta fi wannan mutum to ka ji kenan tunda baka san ina za a samu kai a makoma ba to me zai sa ka yi gaggawa karɓar rayuwar taka shi ya sa ke cewa ga la'allahu muhsinan fa la'allahu yazda in ma muhsinan fa la'allahu yazda kila ke kyakkyawan aiki kake baka baka dama sai ka ƙara wa in ma musiyan fa la'allahu yazda kila kai mai sabo ne idan aka ƙara maka rayuwa sai ka tuba saboda ta a daina irin wannan addu'a sai ta kai makwara na'am باب في الصدق الصدق هو موافقة القول الواقع والاعتقاد shine magana ka ta dace da abin da ke faruwa da zuciyarka muwafaqatul qawli lil waqi'i wal i'tiqad abin da ka faɗa zaman to haka yake kuma a zuciyarka ba haka kake san sa akwai gaskiya a magana akwai gaskiya a aiki akwai gaskiya a kuma mu'amala duk mun karanta ne a cikin littafin tahzib na'am عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم hadisi daga dan mas'ud Allah ƙara masa da yake cewa lalle gaskiya tana shirtarwa zuwa ga biyayya albirru wasu na fassarawa da da'a wasu na fassarawa da nagarta wasu na fassarawa da karko duk abin da zaka aikata ka ci gajiya sa a gaushe ake ce masa albiru kuma lalle albiru ya haji aljanna zai kai ka aljanna kun ga ya amsa ta'alikin sa sannan mutum zai ta yin gaskiya har sai a rubuta sunansa a wajen Allah an ce wani mai gaskiya ne a doron kasa tun daga rayuwar manzon Allah har mutane biyu aka ba su domin a cikin darajar daga annabawa daga manzanni annaba sai siddiqi fa ulai kama alladina amalla alaihim min nabiyina wa siddiqin wa shuhada wa salihin a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ma Abubakar cewa siddiqi sannan ya tabbatar ma Aisha ita ma siddiqi har ma suka ce shine tafsirin wallazi ja'a bi siddiqi wa saddaqahu allazi ja'a bi siddiqi min annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu man abubakar ita kuma siddiqatu binti siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat Aisha radiyallahu anhu ma kin amma don da basu sai dai a ce ana masa fata kun gane to duk wanda yau ta gaskiya za a rubuta sai dai ba wa a yi ballan tana ce wani da wani an ba sa sai dai ka nema tana iya kai ma ka samu Allah shi bamu sannan ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci ƙarya tana sa zuwa ga sabo shine alfujur sabo tun daga karami har babba duk yana shiga cikin wannan kalma kuma lalle sabon Allah yana kaiwa zuwa ga wuta za ku sa mutum ta ƙarya har sai an rubuta sunan su cewa wane yana daga cikin alkazzabin kun ga yana cikin ya shiga makarantar Abdullahi bin Ubay bin Sulaiman irin su musailamatul kazzabi Allah shi kare mu عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن دع ما يريبك إلى ما ما يري إلى ما يريبك دع ما يريبك يريبك نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة صحيح رواه الترمذي
دقا محمد ابن الحسن ابن علي bin abi talibin Allah ya kara masa dace na haddasu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar abin da kake kokonta ar-rayb ash-shak abin da kana ji anya ko daidai ne kudin tsuntuwa kai kanta in ka san kana kashe wannan kuɗin kai ka sa akwai matsala ko ba haka ba ila ma la ribuka da kuma kuɗin ka fa inna sidqa tabaniya domin gaskiya natsuwa take ba a zuciya wal kadhiba riba ita kuma kada ko kuntu sadaka zuciya kanta wata na'ura ce da Allah ya sa mana take nuna mana daidai da ba daidai ba da gaskiya da ba gaskiya Allah shi kare
باب في المراقبة المراقبة شين منزلة الإحسان أن يشعر الإنسان بأن الله يراه الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تشين أكين في المراقبة نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال
نعم كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء شيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صحيح رواه الترمذي duk wanda Allah ya bashi wannan manzila ta muraqaba to yana samun sauki a mu'amalarsa da Allah da kuma mu'amalarsa da mutane shine manzon Allah zai karantar da Abdullahi dan Abbas yace ya ka wannan yaro zan karatar da kai da wasu kalmomi min babu idlaqil juz'i bi irad kulli kalimat ay ibaratin wasu jumal mufida ihfazullah yahfazka ka kiyaye dokokin Allah zai kiyaye ka ihfazullah tajidu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah zaka same shi a gabaninka duk wani abin da zai zama maka tazaki Allah zai kawar da shi ya sa'alta fas'alillah in kana da bukata ka roka wajen Allah kadai wa yasta'anka fasta'in billah ne neman taimako Allah neman taimako kake ka nema a wajen Allah sannan ka san duk al'ummar duniya da za su taru akan suna son su amfani da kai da wani abu mu ɗauka zaɓe ake a ce duk duniya kowa zai kaɗa maka ƙuri'a saboda ka zamanto on oppose ba wanda kuma ke kishiyar kakka lan yan fa'u kala bi shin fatka da Allah to ba su iya sun Allah ya rubuta mu shi yasa ka fara gode ma Allah sannan sai ka gode wa mutane in bai ga dama ba sun zaɓe ka to ba za ka shiga wannan ofis ɗin ba ba za ka hana kujin ranar da suka zaɓe ka ranar za ka mutu wanda ba su zaɓa ba kuma shi zai hau kun gani sannan da za su taru akan su ci da kai da wani abu lam ya zuru ka ba su iyawa la bi shin karka ta wallahi alaikum sai da abin da Allah ya rubuta zai faru gare ka akan ka alkhairi laka sharri alaika da yawa wasu ba san mu da alkhairi a rayuwa amma kuma mun san ba za su iya ba shi yasa sai ka samu kwanciyar hankali ko mun damu da kaje in ka son da wannan zaka ji sanyi a zuciyarka rufi'atul aqlam wa jaffatu suf an dauki alƙalama takaddun ma da akan wannan sun bushe saboda kai baka da matsala da kowa babin fi taqwa at-taqwa huwa imtisalu awamirillahi wa shinabi nawahi aikata abin da Allah ya umarta da bara abin da ya hana sai ka ce Allah ya jirka Allahu inda ma inda na haka wa Allah ya ka inda inda ma amaraka kada Allah ya same ka inda ya hana ka kada ya rasa ka inda umarce ka shine takwa
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون كيف تعملون فاتقوا الله أو فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم حديثي ينا تبت من تقوى cewa ita duniyar nan abin daɗi ce mai ban ƙa'ida ban sha'awa mai ɗauki hankali kuma lallai Allah zai ɗora muku wasu hukunce hukunce shine mustaqlifu al istiqlal zai dora muku yi da bari fa yanzu da ta fata abu sai ga za ku aikata ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata domin farkon fitina bani isa ta kasance daga mata malamai suka ce matan bani isa sun kasance suna matsa mazajen su su suke sa su je su yi sata ko su je su fashe har sai sun kawo musu abin da suke da bukata sai yasa aka ce awwala fitinta bani isra'ila kana fi nisa nan da aka ce fattaku nisa laisa ala islaqihi ko domin mata ba duka ne suka lalace ba duk in kin ji irin wanda suke ce ni ba na cikin su insha Allah ba na cikin wanda za a ji tsoro amma an ce harshe daya ce tsoron su yake
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم وانا الدعاء أكن يتا سجادة أكن يتا أتهيا الدعاء تيمي متكر مهمانشي تكا عبد الله بن مسعود يتي للي ما زعل يكسنتنا تيوى ألا أنا روحانك شريا da tsoronka ta wal afafa da kamewa wal gina da wadata al gina gina mal wa gina nafsi gaba ɗaya guda biyu kun gani babun fil yaqin al yaqin shine jin tabbas game da Allah subhanahu wa ta'ala ash-shu'ur bil kulliya bi qudrati Allah ta'ala ala ibadihi ji cikakken ji a zuciya cewa Allah yana da cikakken iko akan bayinsa lil yaqin thalath maqamatin ilmul yaqin ainul yake haqqul yake sune maqamatul yaqin kuma Allah faɗi sa alqur'ani ko maje malam an abi an abi abi an abi bakr ibn siddiq radiyallahu anhu qal nazartu ila aqdami almushrikin wa nahnu fil ghari ala wa nahnu fil ghari على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما رواه البخاري ومسلم daga abubakar as-siddiq tun da muka fara littafin nan ba mu samu hadisin sa wata yanzu ko yace na kalli kaurukan mushrikai a lokacin muna cikin kogo su kuma suna kanmu kogo kala biyu ne akwai wanda ake zirmawa kamar rami na rijiya akwai wanda kuma ake durkusa a shiga to wanda haka ta faru wanda ake zirmawa ne sadaka wanda zai tsaya kamar kana rijiya ne wanda zai tsaya ya hau kaga za ka riga ganin kauransa ya ce to haka ta faru nake cewa ya rasulallahi law anna ahadamu nazara ila tahta qadami la absarana ce manzon Allah da ɗaya zai kalli kafa sai ya ga ana ganin mu mutu sai ya ce ma zannu ka ya awa bakar bi tunanin Allah salisu me tunanin ka game da mutane biyu wanda Allah na uku ma ya kuni na najwa thalathatin illa huwa wala khamsati illa huwa wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum kuma ba su gansu ba وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا أم جميل da tazo masallaci domin ta wulakanta manzo a dora masa kashin tumakai ta gansa ta gan shi ba kada ka ka ji tabbas a zuciya ka ba abin da zai fara kai to ba abin da zai fara mu je malam عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
من قال اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله مم.
ولا حول ولا قوه الا بالله مم.
يقال له هديت وكفيت ووكيت وتنحى له الشياطين na'am rawahu والصحيح رواه ابو داود manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas zai karanta da mu zikirin fita gida yake cewa duk wanda zai fada ya fada lokacin da zai fita gida ce da sunan Allah na dogara ga Allah babu dabara babu karfi sai ga Allah yuqalahu yuqalahu man alladhi yaqul lahu qalahu almalaku malaiku ya ce masa ku fita ku dita an shirya da kai me shiriyar nan ta yi riko da zikiri wa ku fita sannan an isa maka da saƙonka an isa da shi zuwa ga Allah an isa maka da bukatunka wa uqita sannan kuma an ba da dama cewa mu baka kariya in ji mala'iku an baka kariya wata halahu shaytan sannan shaytan ya nisance shi zikiri mai matuƙar muhimmanci a daina sakaci da shi babu fil mubazir alkhairat babi na karshe ya malam عن ابي mubadarat ila khairar gaggawa aikata aikin alkhairi ba a san mutum ya jinki idan ba a san za a kai gobe ba hmm? matsala ke tunda ba a san za a kai ko ba za a kai ba to bari a yi sauri a ci riba yau din da ake da ita kun gane na عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
بادروا بالاعمال مم.
فستكون فتنه كقطع الليل المظلم مم.
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم daga abu hurairah Allah ya kara masa daki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce badiru bil a'mal ku yi gaggawa aikata aikin alkhairi shi yasa ce fi zalika falyatanafasu mutanafisun ku yi gaggawa masu gaggawa aiki su yi gaggawa saboda ya fasatafu na fitani za a samu fitin tumu a ƙarshen zamani kwakwai ba illayin muslim kamar dare mai duda a ci da dare ne ba mu ganin juna fa ba ka san wake can ba ka san wake can ba ka san wake can shine ka kitan layil muslim ba ka san wa zai ne zai faru ba an jima wa zai kashe ka zai manzo Allah ce za mu samu kanmu a zamanin da mai kisa bai san me yasa ya kashe ba ballantana wanda aka kashe shi ma bai san me ya aka kashe shi ba. shine ka kitan layil muslim sai kai sauri ka aikata abin da zaka iya kafin Allah ya kwace rayuwar yusbihu rajul mu'mina mutum ya waye gari mu'mini ba mu shika suka kafin yamma har ya zan kafiri wajen boka ne yaji wajen yan siyasa ne yaji wajen masu ah, wata harka ce ta tsafi wacce za a sanya mushi ya kawo kawunan mutane ya ce ta addininsa domin a bashi wani saman nakali na duniya ya biya adinahu bi aradin min ad-dunya wa'annan mutane da ake sa su kawo mutane a kashe abinda ake basu ko dubu hamsin da ya kaiwa kai wani dubu goma ake bashi amma kuma ya je ɗauko wani a salwanta rayuwarsa Hmm? Allah ya kare mu.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد مم.
أرأيت إن قت إن إن قت إن قت إن قتلت مم.
فأين أنا مم.
قال في الجنة مم.
فألقى ثمرات كن في يده مم.
ثم قاتل حتى قتل رواه البخاري ومسلم daga jabir dan abdullahi yake cewa wani mutum ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin uhud ara'aita ay akhbirni ka ba ni labari in kuncilci da za a kashe ni fa aina ana ina ne makomata qala fil jannati aljanna ma ka alqa tabratin kunna bidi kawai dabino ne guda biyu a hannunsa yana ganin in tsaya shi na cinye dabino ana bata lokaci shine badiru bil a'mal din shine al mubadir bil khairat cin dabino bata lokacin tun daga aljanna kawai sai ya zubar da su tun maqatil ta yaki hatta qutila har sai da aka kashe shi رواه البخاري ومسلم ألا بام دامر المبادرة إلى الخيرات duk wanda yake ce wani ake alkhairi kada ka ce sai an jima ko gobe yi sauri kai kila ba za ka ƙara samun damar ba wannan za mu dakata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu darasi na gaba